in ba wuyi ku dan fita waje ku zo in kun zo na karatu ne kowa zai je kun tattare na ciki ba za su je ba din ba daɗi duk wanda yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دارا أعلم بويا ترى الله يتوى الشين تنظروا باقوا دوبا واني إلى الذين قوائن دبدلوا سكا تنجا نعمة الله نعمة دا الله يمسو شكرها بس قدي الله با كفرا دا بطلتي هم سوني كفار قرين كافرا قرين شاوا wahallu an zulu kauman suka sauke mutanensu bi irilalihi ma sanadiyan batan su iyamu a gare su daral bawari a gidan halaka mhm.
جهنم يصلونها Allah ya ce jahannama hadabi ne salauna yadkhuluna nan za mu shigar da su ita وبئس القرار wani da tura ce jahannama ita ce matabbata almaqarru hiya ita ce matabbata mhm.
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله wajalu sai suka sanya wa lillahi sarki Allah an dadan kihiyoyi shuraka abokan tarayya lirin luba da banza ba domin su batar an sabilihi gabarin tabarkin ubangiji an dinin islamu gabarin addinin musulunci ya Allah ya ce قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار wani ya musu lahum da zo ta mata kwa ji daɗi bi duniya ku a wannan rayuwa ta ku ta duniya amma fa kalilan dan kadan ne idan an raba rayuwar ta duniya a bangaren rayuwar lahira fa inna masfira kuma komon ku marjiya kuma komon ku ilan nari zuwa ga wuta mm.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال wani da ya musu li ibadiya ga bayina allazina amanu wa inda suka ba da gaskiya da Allah wai kimin sallata suka zai da salloli lokaci biyar suka ba da ita da sanin haƙoƙin sallolin yunfiquna wa yunfiquna suke ciyarwa mimma razaqnahum daga abin da muka azurta sirran aboye sun bayar wa alaniyatan abayna ma sun bayar min qablu tun gabanin an ya ce yomin wannan rana bata zai ke musu walla baiwan fi ranan da babu fansa baiwan anan fansa babu babu fidawun ba yadda za a bawa ya fanshi wani abu ya fanshi kansa ya bada wani abu wala kilalun ko babu abotan abokantaka shine kilalun makalatun ai abotaka sadakatun abotaka kamar da qur'ani yake cewa annal kilawu zaka ja mana ولكن الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا to المتقين kaga nan annal kilawu din ya fito ma da wala kilalun ai tamfo huwa yawmal qiyamati ranan gobe kiyama Allahu allazi الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم Allahu shine sarki Allah allazi khalaqa samawati sarkin da ya halitta saman nan bakwai wal ardi da kasai wa anzala ya saukar minas samai daga sama ma'an ruwa fa karaja bihi da wannan ruwa Allah ya fitar muku minas samarati daga yayin tafuwa rizqan da kuma Allah ya ce wannan arziki ne a gare ku wasakkar lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره wasakkar lakum alhulka Allah fa shine ya hore muku jirgin ruwa li tajriya ba da banza ba take gudana fil bari a kogi bin rukubi da hawa wal hamla da daukan kaya bi amrihi da umarninsa bi iznihi da izininsa wasakkara وسخر لكم الأنهار zakara Allah yi ne hore muku da kuma gare ku Allah na har koramai duk wata bukata da za ta taso sai ku ga cikin korama akwai وسخر لكم الشمس والقمر دائبين wazakara la kuma shamsa Allah yi ne hore muku rana wal kamara da wata da'ibai ne cutar jariyani suna gudana fi falake ma falakin su la yaftarani ba sa yin fatara a ce yau wannan ya fito ko wannan gobe bai fito ba وسخر لكم الليل والنهار wannan karo na kuma lailahi ne bai hore muku dare in daren yayi litasu kunu bi idan ku samu nutsuwa cikin daren wannan hara da rana kuma litabta gufi min fale dan ku ne je ku nemi falalan ubangiji وآتيكم من كل ما wa سألتموه atikum Allah ya ba ku min kulli ma salatumu duk abin da ku roki Allah Allah ya ba ku shi kuma zai ba ku abin ne alama hasabi misali gurgurdan masala dan ruwan da za ya lega zai aka yanan larda ma sai ya tashi to akwai abin da ya dace da ku ana ba ku ne gurgurdan masalaha وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها wa in ta'udu da za ku kididdige ni'matullahi nimomin da Allah ya wa bayinsa fa ai bi ma'ana in ami nimomin salatu zuwa ba zai kididdigu ba la tudigu addaha wallahi ba ku da ikon kirgawa sai dai ba ya faɗa abin da ya faɗa ya ahu zan ya bar wa Allah innal innal insana insana la zalumun kafar innal insana shi yawan mutum shi mutum kafiri jinsin mutum kafiri la zulumu mai yawan zaluntan kansa ne kafara mai butulcewa ne kasiru zulmi mai yawan zaluntan kansa ne li nafsi ga kansa bil masu yaji da sabon Allah wal kubra butulcewa li nimati rabbihi ga neman ubangijinsa wai da وإذ gala قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام wani za mu ba ku labari idza qala ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji ij'al hadha albalada Allah ka sanya wannan gari na maka amina ya zama amintacce za amana ma abocin amincewa kada ajaba Allah du'ahu hakika Allah ya amsa addu'ansa faj'alahu sai Allah ya sanya maka hurman ya zama harami la yasribu fi damal insan ba zub da jinin mutum wala yadnu fi hadin ba zalantan kowa wala yusadu saido ba a farauto abun farautarsa wala yabtala kalawa ba a saro itacen da ke wajen jejin maka wa janibni Allah ka nisantar da ni ba da ni ka nisantar da ni wa baniya da ƴaƴana an abu da kar mu bauta gumaka mhm.
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس rabbi ya ubangiji inna wannan wayannan gumaka adalalana sun zama sannidiyan batar da kasiran da yawa da yawa minan nasi daga mutane bi ibadatihim laha a dalilin bauta musu da ake yi mhm.
فمن تبعني فإنه مني faman tabiya ni ala tauhidi duk wanda ya bi ni akan ɗayan ta Allah fa innahu minni wannan yana tare da ni mhm.
ومن أساني فإنك غفور رحيم ai min ahli dini yana da mabuta addini wa man asini wanda ya saba mun kuma fa innaka cewa kai gafuran sarki ne mai yawan gafara rahimu mai jin kai haza qabr ilmi annahu ta'ala la yaghfiru an yushrika ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم rabbana ya mahalicin mu inni afgantu Allah kai ne ka zaunar min zuriyati da wasu daga zuriya na ba ruwa sha yanzu huwa isma'ilu ma ummi tare da mahaifiyarsa sa hajara biwadin a wani kwari gaira zizarin inda babu shuka gurin huwa maka shine maka inda bai tuka nan ga ɗakin ka almuharram mai alfarma allazi kana qabla duhan wanda tun gabanin duhan mala'iku sun gina wannan ɗaki ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فائدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون rabbana ya ubangiji to Allah tun da kai mana wannan liqimu salata Allah dinga tsaye da sallah ɗakin Ka'aba faj'al ab'idatin minan nas Allah ka sanya zuciyar mutane ta dawo ta jiban da maka ba inda take so tawi tanilu ai tahinu tana bege ilaihim izuwa gare su qala ibn abbas abdullahi da bari yace law qala ab'idatin nas da yace zuciyar mutane la hala ilai da faran sawa ma zuciyarsu sai ta nufi maka warum da rumawa wannan su kullum da mutane baki daya warzuquhum Allah ka azurta su min al-samarati da yayin itatuwa la'allahum ba da banza ba yashkuruna ko sa godewa Allah wa qad fa'ala bin nazali taifa ila haqiqan aikata wannan da cira su itace daga taifa zuwa birnin makka Mhm.
ربنا إنك تعلم ما نكفي وما نؤذن rabbana ya mahalicci mu innaka ta'lam Allah kai ne masani ma nu kubina abin da muke boyewa wa ma nu ulinu da abin da muke bayyanawa Allah kai ne masani ga komai Mhm.
وما يكفي على الله من شيء في الأرض ولا في wala السماء ya kafa babu wani abu da zai buya Allah la ga sarki Allah min din zaida ne she ne wani fil ardi ko a bayan kasa ne abin ba zai buya ga Allah ba wala fi samai ko a sama ya tani da yana dauka an ya kona min kalami yace Allah ana ganin wannan yana daga zancen Allah madaukakin sarki au kalamu ibrahim ko kuma zancen kalili ne annabi ibrahim bada dayan Allah الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق alhamdulillah dukkanin godiya fa ya tabbata daga sarki Allah allazi wa haba li sarkin da ya min baiwa a dani ya bani alama a kibari tare da girma na Isma'ila Allah ya bani da annabi Isma'ila waladan lahu dansa ne wala hu tizun wa tizuna shekara 99 aka haifar masa annabi Isma'ila wai sai ga annabi sai kuma an bashi miyata wai sana ahira an ba yana shekara 112 tsakanin annabi Isma'ila da annabi sai ga shekara 14 ne inna rabi domin shi ubangiji na lasani wa du'ai sarki ne mai amsa addu'ar bawa رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي rabbi ya ubangiji a ja'alni Allah ka sanya ni mana muqimi salati mu zama a tsaye da sallah waj'al min zuriyati Allah ka sanya wasu daga zuriyata man yaqimu wa su dinga tsaye da sallah wa'ata ya zo biman da man ilamun layi ta'ala sanarwar Allah lahu anna minhum domin wasu daga cikin al'umman kuffaran za su zama kafirai rabbana ya ubangiji wa taqabbal du'a'i Allah ka amshi addu'ata al-malakuru cikin ababen da muka ambata maka yayi ce ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب rabbana ya ubangiji igfir li Allah kai mai gafara wali walidayya da mahaifana guda biyu haza wannan qabla an ya bayyana lahu annahu adawatuhuma lillahi azza wa jalla wakila wani qaulan aslamtu ummu ma biya san ce ta musulunta wa quriya walidayya mufradi ne wa walidayya walil mu'minina da mu'mine maza yau mai qumul hisabi ranan da za a tabbatar da hisabi qala ta'ala ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل wannan الظالمون da ji ban Allah ku daina tsammani fa Allahu Allah gafilan kuna ganin ko mai bari ne amma ya amar zalimai duk abin da azzalimai suke fa Allah baya bari sai dai a musu jinkiri dan ya zama istidraji gare su alkabiruna min ahli makka daga mutanen birnin makka inna إنما يوكرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ma yuwakiruhum abin da yasa yake musu jinkiri bila azabin ba tare da azaba ba liyomin ana musu jinkiri ne saboda dalilin zuwa wani wuni tashi kansu fi labisar wanda za a bude idanuwan bayi ya hauli saboda razani mata rana abin da za su gani yuqalu ana cewa shakasa basaru fulan wani ya bude ba- ganin sa fatahu in ya bude balam ya gamiru idan bai rintsa idanun ba مهدئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ظرفهم muhudiyina kowa ran da aka ce malaika Azra'ilu yayi kira Isra'ilu a je gurin taron muhudiyina kowa yana gaggawa ya je gurin da aka kirawo shi muquni ira usahum kowa ya da kansa zuwa sama ila sama'i zuwa sama kowa yana sauraron me za a yi a ƙarƙashin al'arshi la yartaddu ilayhim darhum ba wanda yayi sai gifta idanunsa zuwa ƙasa basarum ya kai وأفئدتهم هواء wa'idatun zuwa zukatansu kuma hawawan kale jimi dan lokacin zuciya ba hankali lefa zai yin saboda razanin abin da ta gani mhm.
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أكرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل wa'anzir ka dinga gargadi ya annabin Allah ka gargadi da mutane kafirawa yau ma ya ji himul azabu ranar da azaba za ta zake musu huwa yawmal qiyamati fa yaqulu allazina zalamu za ka ji inda suka zalunci kawunan su da kafirci za su ce rabbana ya ubangi akirna Allah ka jinkirta mana bi an turiduna kamar shemu man ila duniya izu a duniya ai ila ajalan qaribin izuwa ga ajali nan kusa najib da'awata ka Allah idan ka mana haka ba za mu amsa addu'arka bi toyi da dayan ta ka wa nattabi'ur rusula kuma za mu bi manzanka fa yuqalu lahum sai a sake gaya musu haka to bigon a matsayin uzurtawa ya za a ce da su أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال awalam takunu wai da ba shin kun kasance bane a gazan ai da rantsewa kuke halamta kuna rantsewa min qablu tun gabanin wannan rana ai da kuna rantsewa fi duniya a duniya malakum min zawalin kuna cewa wannan rana ba za ta gushe ba na ila lahira ba yadda za a yi ku gushe a duniya zuwa lahira da ba kuna wannan rantsuwa ba mm.
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم wanda kan tuma Allah ya ce ai mun zauna da ku fiya a duniya fi masaki ne a gidan daji allazina zalamu an husahum na wanda suka zalunci kawunan su bil kubra da kafirci min al umam sabiqa daga al'ummatai wanda suka gabata wata bayyana da kuma gahi na ya bayyana a gare ku kai na fa'alna bikum wayya ya za mu aikata muku ne bihim da su min al uqubati na uquba ai kun ga abin da ya bayyana irin abin da muka musu ko falam tanzajiru ai ba ku tsawatu ba to tunda ba ku tsawatu ba kuma abin ya zo ya riske ku ai ba ku da daman magana Mhm.
ولرنا لكم Allah الأمثال ya ji gayi nan ɗaya bayan ɗaya rarabna bayyana lakum al-amsal ɗaya bayan ɗaya Allah ya ce muna bayyana muku misalai fil qur'ani al-qur'ani falam ta tabiru a jama'a ba za ku yi lura ba sai kun je ku riski wannan rana وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال Allah madaukakin sarki ce wa kada makaru hakika sun yi makirci bin nabi ga wannan annabi na makaron shine makircin sa da aradu yayin da suke nufin za su yi wa annabi aika aika a gidan nadawa wa inda lahi makaron sanin mai da makircin sa na gari Allah ilimin husanin sa auda za ku ko sakamakon sa wa in kana makaruhun ko da makircin nasu wa in a gama in ma ya girmama la da zulmin wal jibala zai iya gusar da dutse almana la ya ba bihi ba ruwan su da shi wala yadurru ba wanda zai cutar illa an kusa sai dai kawo nasu wal murad bil jabal huna nan ila haqiqatu haqiqanin dutse wa kila wani kaulin jibal din nan asharau shar'o yake nufi al islam na addinin musulunci al musbahatu wanda aka manta biya da bil qarar wajen tabbata wasa ba da tabbatar bi kiraji bi fata illam li tazula da kaba da warawal fi'il fa in makafa wal murad ta'zim makarun wa kila al murad bil makari kufruhum wai nasiru abin da ya daurance shi sani yadda nabi ta kada samawa ta yadda faɗan nan wajen shagul arawa ta kira jibala hada wa alal awwali na farko kuri ana karanta da wa ma kana fala ta sibanna Allah fala ta sibanna Allah mukul fawadihi rusula fala ta sibanna Allah kare na tsammanin cewa Allah sarki madaukakin sarki mukul wadi wai zai saba alƙawarin da yawa rusulahu manzannin sa bi nasara da taimako Allah ba zai canja ba inna Allah azizun zuntiqam Allah Allah madaukakin sarki azizun mabuwayi galiban sarki ne mai linjaye la yu'jizu shay'an ba abin da zai gaje da Allah zunti ga mai mabocin hukama ne neman azabu da wanda ya saba wa Allah yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat yau ma idan wannan wuni na ranar gobe kiyama tubaddalu al-ardh za a canja wannan kasar na duniya gaba daya gairar al-ardh ya ji a da rere a jannatul firdausi ba wannan ba wa samawati ita ma sama za a canja ta ko yau mal kiyamati fa yayurun nasu sai a tara mutane ala ardal bayra a kasa fara na kiyatan tatacciya kamar bil hadisi sai yayi ne waruya an muslim hadisi musulun nabi sallallahu alaihi wasallam ko mina aisha ko mina fada mata tambayi annabi ayyun nasu yau mai idan ainihin nasu ina mutane suke a wannan wuri kala annabi ya ce alal siradi suna kan siradi wa barrazu ay wa karazu barazu lillahi al-wahid al-qahhar kowa zai fito daga kabari lillahi za a nufo sarki Allah alwahidu madayancin sarki alƙaharu mai rinjaye ga bayi mhm.
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار watar almujrimi na a ran nan ya muhammadu za a ga mujrimi shine kafiri yau ma izin a wannan rana muƙarrani na an masa cire daidai shine mashadudi na mashi yaɗi ne mu cire daidai za a yi musu wannan kabar za a kama sa an kwa na dama in aka sa an kwa nan sai a ɗauki kabar shi dan a sa an kwa to duk lokacin da ku biya ka muku haka sunansa a hausa cire daidai don a gidan bursuna ana yi idan mai laifi da mai laifi ya kai da dan wankan haka kakara kafarsa ɗaya ankwa sai a sa ɗaya ankwa to wannan mutumin kai da shi in yana jin kayi kai ma kana ji in zai ce wani zan yi kayi ko bai tayi ba dole sai ka tayi dan in baka tayi ba sai yayi a gurin in za ku tafi kai da shi ba ba dama kowa ya dauki kafarsa ya ajiye to tare za ku dauko wani ma dauka tare fa sai ku ji ciwo in kun dauka daidai kaf sai ku ajiye in kun dauka sai mu ajiye to mu dinga cirewa daidai muna ajiyewa daidai shine cire daidai eh amma kace ɗaya zai daga ɗaya bai daga ba za ku ji ciwo shine sai ku yi tap to mu sake daga kuma tap to mu daga tap da haka kuna tafiya tare to sunansa cire da yaji amma idan kai kaɗai ne aka sa a kafa kaɗai da wannan aka hada to sunansa da baibai dan kuma dabba ne aka hada da na gaban da na bayan sai a ce tarnaki an yi da baibayin kuma aka jawo kafan gaba aka hada da na baya guda ɗaya to sunansa tarnaki a na tafiya ina fata kun fa- kun fahimta ya zama tarnaki kenan idan kuma a hanci ne aka sa sunansa azurga azurga sunansa idan kuma dogo ne dabban yana nesa sai a ce zarara an masa zarara idan kuma tsakaninsa kamar ni da kai ne da muke karatun nan aka daure sai a ce a turki aka daure shi an daure shi a turki ina fata kun fahimta idan kuma a bakin aka sa to shi kenan ya zama akala Eh, idan kuma an sa a bakin kuma mutum yana rike da shi baya to shi kenan inda karfe babba a bakin to ya zama linzami ya zama linzami inda karfe linzami in bakin kare ne ba komai ba wani guwa aka sa wato aka ala sunansa ina fata kun fahimta to Allah ya gane da mu to sannan ya muqarrini na sai a masa tiri daidai ai ma shi yariyin tare da shi da fila su baliya an koki alquyu da awul lagalalu ko kuma an koki mhm.
سرابيلهم من قدران وتغشي وجوههم النار Tawilun wandan su amma riga ake nufi min kidara ne yanke ne na wuta li annahu ablaga inji alin nar domin rigan wuta ka sa mutum to ya fi jin wutan ta ko'ina wata gaje waje sai a sa kuma a lallabe fuskokin nasu da wuta mhm.
ليجزي الله كل نفس ما Ni كسبت ya jizi Allah Allah wa Allah ba da banza ba domin Allah ya sa kai a kullu nafsi ga dukkanin manumfashi ma ka gabar da abin da kai tsururi nin kairi na alkhairi ne wa sharrin ko na sharri inna Allah inna Allah sari'ul inna hisab Allah kaga Allah madaukakin sarki ne sarriul hisabi sarki ne wanda garajen hisabi ya zubu jami'ar kalga yakan yi hisabi ga dukkanin halitta bi kadar nisan nahari gwargwadon rabin wani min ayyami duniya daga ranakun duniya li hadisi bi zalika dan hadisi ne nuna mana haka haza bala هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا القرآن وانا القرآن بلاغ للناس yadda manzanci ne ga mutane anzala li tabliyin da iyar musu da aike wali yanziru ba da banza ba ayi gargadi bihi da yi wali alamu domin sa ana sani bima bihi min alhujaj da abin da yake cikin sa na hujoji annama huwa al cewa yanda da shanin yake Allahu Allah ilahun wahidan Allah ne madayancin sarki wali ya zakaru amma ba kowa zai ji wannan wa'azi ba ulul albabi sai dai ma abuta